وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya nuna mana wannan rana a wannan lokaci cikin wannan masallaci mai tarin albarka masjidu dihiyatul kalbi wadda ke nan babban birnin gombe a jihar gombe muna roƙon allah ya ƙara ma rayuwarmu da zuriyarmu albarka allah ya karɓa mana malamai da jagorori, ‘yan uwa, masoya da muke tare da waɗanda ma ba mu tare da su a nan, Allah ya saka muku da alkai. Allah ya ƙara ma rayuwarku da zurriyarku albarka. Na yi murna sosai ganin Allah ya taimake ni na cika wannan alkawari da na ɗauka mai dogon zango. wadda ɗan uwa Alhaji Lawan Nasir yayi gayyatar wadda gayyata gayyata ce wadda kusan wasiya ce ta mahaifinsa muna roƙon Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya haska mishi kabarinsa Allah ya sa kwanciyarsa hutu ne zuriyarsa Allah ya ƙara musu albarka iyalansa Allah ya musu albarka waɗannan manyan malamai da muke tare da su Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sanya mana waɗannan ayyuka a cikin mizanin ayyukan alkhairin Allah ya sa mu gama lafiya abu na farko jan hankali zuwa ga 'yan uwa cewa inda za a saurara to za mu fi samun nutsuwa wajen gabatar da darasi waɗansu abubuwa guda uku nake so na ji hankalin mu a kansu saboda rayuwa ba lokaci duk wanda Allah subhanahu wata'ala yayi mishi arziki na rayuwa yayi mishi arziki na imani to abin da ke kansa kawai ya tsaya yayi aiki ya tsaya yayi aiki karka bata lokacinka akan wani abu da ba zai amfane ka duniyarka da lahirarka ba abu na farko da ke wajibi akan kowane musulmi kowane musulmi abin da ke wajibi a kanka shine kullum ka dinga kwana kana tashi da sanin cewa duk daren dadewa za ka haɗu da Allah kar haka ya bar cikin tunaninka kar haka ya bar zuciyarka mantawa da haka rabkana gabarin haka wasa da rayuwarka ce duniya da lahira kowane musulmi wajibi ne a kansa ya dinga kwana yana tashi da sanin cewa wata rana za su haɗu da Allah yana daga cikin ƙalubale da bawa zai gani a rayuwarsa mafi girma shine ran da zai haɗu da ubangijinsa haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala haɗuwa ce da ba makawa a cikin ta Allah a cikin alkur'ani yake cewa nisa'ukum harfun lakum نساؤكم حرث فأتوحوثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Allah madaukakin sarki yace nisa'ukum harfun lakum Allah yace matanku gonakinku ne fa'atu harfakum annashi'tum zaki wa matarku matanku ta inda kuke so ta inda Allah ya halatta muku wa qaddimu li anfusikum Allah yace kuma ku gabatar da abin da ya dace wanda zai amfane ku wadansu malamai suka ce to kar kuma a shigalta ga al'amarin mata wa qaddimu li anfusikum ku tsaya wajen da'a wajen biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu malamai suka ce wa qaddimu li anfusikum idan za a kusanci iyali a roki Allah a yi addu'an kusanci a yi shi da niyyar samun zurriya masu albarka a yi shi da niyyar ta. Wattakullaha Allah ce ku ji tsoron Allah, wa'alamin ku sani annakun mulaƙuku Allah ce za ku haɗu da Allah. Wattakullaha Allah ce ku ji tsoron Allah, wa'alamin Allah ce ku kwanda sani annakun mulaƙuku duk daren daɗewa za ku haɗu da Allah. Wannan maganan haka take, karka yadda ka dinga rafkana ga barin haka. A wani waje Allah ya ce, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Allah ya ce, Ya ayyuhal insanu ya kai ɗan adam, innaka kadihun ila rabbika kadahan kana aiki tukuru na alkhairi ne, na sharri ne. Allah ya ce, innaka kadihun ila rabbika aikin da kake na haɗuwa da Allah ne. Duk abin da muke yin nan, aje a dawo, aje a dawo, aje a dawo, gona ne, ofis ne, kasuwa ne, sana'a ne, masallaci ne, duk abin da kake yi. Allah yake ka sani wannan kai kawo da kake tafiya kake yi zuwa ga Ubangijinka. Innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqi Allah yake kuma za ka haɗu da shi. Idan mutum makarancin Alkur'ani ne, duk wannan karatun kamar yana haɗa littattafansa ne zai tafi gongo. Idan giya yake sha yana haɗa waɗannan ayyukan ne na ya haɗu da Allah. in bandit yake yi aiki yake yi na haduwa da Allah duk wannan kai ka wanda muke yi muna yin sa ne kamar a cikin jirgin ruwa ko a cikin jirgin sama ina za mu tafi Allah ya ce zuwa ga Allah fa mu lafihi Allah ya ce kuma za a isa kuma da a hadu Allah da yazo yake magana akan nagartattun bayi واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين سيتي الذين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Allah ya ce waɗannan nagartattun bayi wa- wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin sai ce alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ay yuqinuna annahum mulaqu rabbihim Allah ce su ne waɗanda suke da yaƙini tabbas za su haɗu da Allah ayoyin suna nan da yawa a cikin alƙur'ani a wani ko ubangiji yakan ce inna rabbaka labil mirsad Allah yace ina jiran kowa duk abin da kake Allah yace inna rabbaka lalle ubangijinka labil mirsad yana madakata ma'ana yana jiran kowa duk abin da zaka yi kai Allah yace yana jiran ka za ku haɗu da shi shine ma'anar sanafurugu lakum ayyuhat takalam Allah yace ya ku ɗan adam ya ku aljanu Allah ya ce zan ba da lokaci domin ku ma'ana ina jiran ku waɗannan ayoyi suna da yawa a cikin alƙur'ani da Allah ya zo ba da labarin waɗansu daga cikin 'yan aljanna da suka dace ranar alkiyama Allah ya sa muna cikin su fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi suratul hasr فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka bashi littafin sa a damansa ta damansa a hannunsa na dama faikulu zai ce ha umu ƙuraƙu kitabiya zai bi kan yan uwa ya ce ga littafi na kudu ko da zuwa fili na duniya ya yi zai ga ana ta neman wadda za a nuna sai ce inni zanantu anni mulaƙin hisabiya ai aikantu anni mulaƙin hisabiya ya ce na tsaya na yi abin da ya dace ne ya ce don ina da yaƙini za a haɗu a yau aiki hisabi النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان باب wani ɗaya daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu face ubangijin sa zai magana da shi kai tsaye laisa bainahu wa bainahu turjuman ba tare da akwai dan tafinta a tsakanin su ba duk abin da kaga mutum ke yi Allah zai yi magana da shi idan wani abu ya hana ka baka hannu ba shi da kansa yau ba aikin mai wa'azi ba ne shi da kanshi zai ce wani me yasa na hana ka baka daina ba sai kai respond kai bayani me yasa kake kaza me yasa kake kaza wannan haduwa jama'a babu abin da ya fi ta girman kalubale a duk abin da dan adam zai gani a gaba gare shi wannan haduwan ita ce aka nemi annabi adam alaihi salatu wassalam ya nemo alfarmarta ya ce nafsi nafsi annabi nuhu ko za ka gwada mana ya ce nafsi nafsi annabi musa ya ce nafsi nafsi annabi isa ya ce nafsi nafsi ya ce kar ku ja lokacinku ya ce kawai ku tafi wajen manzan Allah kowanne daga cikinsu sai ya ce Allah ya haifi shi ya ce in na faɗi magana ban san me zai biyo baya aka je aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam aka koka ya ce ana laha ana laha alaihi salatu wasallam wannan haɗuwa ‘yan uwana masu albarka wannan haɗuwa a kowane lokaci za ka fara taka matakansa za ka fara taka matakansa a kowane lokaci wannan haɗuwan za a iya cin maka idan Allah ya sa haɗuwar nan haɗuwa ce da za mu yi farin ciki. Kar karatkana da haka. Allah kaɗai ya san iya adadin mutanen da muka sani wadda za su fita a gida waɗansu kasuwa za su ji waɗansu ofis za su ji waɗansu sari za su tafi waɗansu garuruwa ci baba sai ka dawo a dawo musu da gawon baba wannan baba sai ka dawon baba ba lallai bane in ka fita ka dawo ce maka da za a yi baba Allah ya kiyaye ka dinga lissafin duk waɗannan kalmomi Allah kaɗai ya san iya adadin waɗanda suka fita da irin wannan bankwanan kuma ba su dawo ba wannan haɗuwa abinda kawai za ka yi abinda kawai za ka yi na magance matsalar wannan haɗuwar shine imani da aiki kauce ma haɗuwan da zai sa ka kauce tsoron haɗuwan ba zai sa ba za ka yi haɗuwan ba babu wata hanya duk ta inda ka bi da za ka kauce ma wannan haɗuwa amma nasara wajen wannan haɗuwan shine imani da ayyukan alkhairi malam ku ba ruwan imani da ayyukan alkhairi imani da ayyukan alkhairi abinda zaka tanada na magance matsalar wannan hadarin da ke cikin wannan haduwan shine ka isa gaba ga Allah subhanahu wataala yana yarda da kai amin imani aiki ne ɗan uwana masu albarka karka ɓata lokacinka da wannan dama ta rayuwa da yau ka samu karka ɓata lokaci wajen aikata ayyukan alkhairi waɗannan ayyukan alkhairi duka su ne guzirin da za su amfane ka a gaba ga Allah ba za ka je haɗuwa da Allah da motarka ba kuma ba za ka je haɗuwa da Allah da babbar rigarka ko da agogonka ko kuma da gidanka za ka haɗu da Allah ne da kyawawan ayyukanka ko munanan ayyuka. Annabi sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ce lokacin da Allah zai magana da bawa kai tsaye ga ayyukan alkhairinsa a hannun damarsa ga ayyukan sharrinsa a hannun hagunsa. Ba za a ce mishi ga ‘ya'yansa a hannun damarsa, matansa a hannun hagunsa, ko ga motocinsa ko ga dukiyarsa. waɗannan ayyuka na alkhairi su ne za ka yi makanka shi aiki na nagarta aiki na nagarta aiki na nagarta jama'a babu abin da za ka makanka sutura da shi irin aiki kirki ba abin da za ka makanka illa da shi irin mummunan aiki ba aikin da za ka ma kanka gata da shi irin aikin alkai ba abin da za ka cutar da kanka da shi irin mummunan aiki da yawa mutane Allah ya maimaita da yawa a kwanan yawan mutane ba su yi idan ka aikata aiki mai kyau Allah ce man amila salihan من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم in ترجعون ahsantum ahsantum li إن anfusikum
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا wa man tazakka fa ومن inna ma yatazakka li nafsihi تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ومن جاهد فإنما ومن يجاهد لنفسه جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن ومن يبخل العالمين فإنما يبخل عن ومن نفسه
والله غني وأنتم الفقراء ومن نكس فإنما ينكس فمن عن عن- نكث على نفسه فإنما ينكث على نفسه irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa a Qur'ani Allah ya ce man amila salihan falinafsi Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki mai kyau Allah ya ce ya aikata ne maka wa man asa'a fa alaiha Allah ya ce wanda ya munana Allah ya ce ya munana ne maka idan kaga mutum ma'abucin alkhairi alkhairin nan yana yi wa kansa idan kaga mutum ma'abucin sharri mal albani sai dai in yi sharrin ko ku cutu amma natija wallahi shi zai dauki kansa sai dai ka ji baka ji daɗi ba. ko ubanka ya zaga wallahi sai dai ka ji rashin daɗi amma nauyin a sharri wallahi shi zai dauka wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi Allah ya ce wanda yake tsarkaka yake kokari ya gyara kansa ya gyara tarbiyyarsa ya gyara halayensa ya zan mutumin kirki fa inna ma yatazakka li nafsihi Allah ce kansa yake gyara wa man jahada wadda ya yi ƙoƙari ya tsaya akan hidimar addini ya tsaya akan hidimar al'umma ya yi yaƙi don tabbatuwar addini fa inda ma yi tafi da nafsi idan za a yi wa'azi sai ka ga ɗan agaji a wani kwana sai ya yi awa biyar aikinsa idan an zo ya nuna wa mutane ga hanyar da za su bi. wannan tsayuwa da yake yi wallahi ba wa shugaban majalisar malamai yake yi wa bokansa ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه فمن نكس فإنما ينكس على نفسه Allah ya ce wanda ya warware ni baya a manzon Allah da ya ji kansa zai bi Allah zai bi manzon Allah zai yi da'a zai bi addini sau da kafa sai ya ji ya fasa ya ga yanzu harkar mata zai yi ya ga yanzu watsi da addini zai yi ya ga yanzu harkar caca ko cin hanci zai bi Allah ya ce wa kansa ya warware bin Allah wa man yabkal fa inna ma yabkalu an nafsi wanda ya zama marwaci Allah ya ce wa kansa ya roƙa inda zaka dauki kyautar mota ka ba wa makwabcinka kyautar mota motar ba za ta kara mishi daraja ba amma kai a anguwan ba za a manta da kai ba har abada da kai da shi waye mori mota kai idan ka sayi gida ka ba ma wani gida kyauta ya zauna shi dai ya samu gidan da zai zauna amma gidan ba za ta kara mai daraja amma kai da ka ba shi gidan ko wadda bai san ka bane ya ji labari sai kimar ka ta karu a gunsa to balle a wajen mahalicci idan mutum ya zama abincin alkhairi a tsakanin al'umma ba al'ummar da yake ma alkhairin ake lissafawa ba shi mai alkhairin ake kirgawa saboda ka in kaga mutum ma abincin alkhairi wa kansa yake yi wa darajar sa yake daga in kaga mutum marowaci kansa yake kashewa wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi faman abasa fali nafsi Allah ya ce wanda ya ga gaskiya ya bi ya bi wa kansa faman anya wanda ya makance ka san wani da kansa zai ce shi fa a daina mishi nasiha Allah ya ce fali nafsi da kansa zai ce shi a fita harkarsa a daina damu sa faman abasara fali nafsi wa man anya fa alai Allah ya ce wanda ya makance ya ga gaskiya ya gano harkar mata ba hanya bace ta alkhairi ya gane ya gane ya gano cin hanci da yake karɓa ba daidai ba ne ya gano zalunci ba daidai ba ne ya gano abin da yake ba daidai ba ne ta gano bin maza ba daidai ba ne amma ta ga za ta yi Allah ya ce wa kanta duk abinda za mu aikata ka gane wannan duk abinda za mu aikata mukan mu da mu aikata duk abinda kaga kake duk abinda kaga kake wallahi wa kanka kake duk abinda kaga kake na kirki ko rashin kirki wallahi wa kanka kake wa kanka kake yana daga cikin nasiha da Luqman ya ma ɗansa يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من يا خردل بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يتي مشي يا كي أن أنا إنها أي إن القسل سيئة أو الحسن يتي مشي أنا دو أبن ذاك ميتشو إن تكن مثقال حبة من خردل أبن ذاك أي كتل إن دي دي دبا يركو بيا تكش ويركو komaiya Allah yana sa shi a lissafi kwayar komayya Allah na sashi a lissafi niyya ba aiki ba niyya na aikin alkhairi ana sashi a lissafi in takun iskala habbatin min kardalin fatakun fi sakratin wannan kyakkyawan aiki ko mummunan aiki wajen kai matuka wajen boye shi yace ya kasance a cikin kurman dutse a huda dutse a shiga a aikata aw fi samawati ko a haura sammai aw fil ardi ko a shiga kasa ayi ya ati bi Allah yace Allah zai zo da wannan abu. duk abin da muke yi karka yaudari kanka duk abin da muke yi duk abin da muke yi karka yaudari kanka ko kanka take yi wa. saboda ka da abin da ka fito kan hanya kake yi da abin da ka shiga ɗaki ka kula kofa kake yi duka abu ɗaya ne abun Allah abun mu mutane ne yake da bambanci abin da kake a ɗaki ba da mu iya gani ba abin da kai a bayyana shi ne za mu iya gani amma shi Allah duka biyu abu ɗaya ne waccar haɗuwa da muka yi magana ta farko makarinta sauƙinta sauƙinta shi ne kyawawan aiki Kan- ka kalli kanka ka kalli rayuwa ka kalli kuma yadda ake cin maka a rayuwar daki-daki idan ka kalli ƙarfin jikinka shekara goma ko sha biyar da ya wuce ba irinsa ba ne yanzu ƙarfin jikinka yadda ka ga ƙarfin jikinka na shekara sha biyar ashirin baya ba shi ba ne yanzu to haka ƙarfin hantarka da ƙodarka ma ba irin na shekara ashirin ba ne baya haka ƙarfin zuciyar ba irin na shekara ashirin ba ne baya haka dukkan sassan jikin ba haka yake ba yana da kyau ka yi lissafi ka zama shi haɗuwar dole za a yi ta wannan haɗuwa wurare da yawa sai da Allah ya rantse a kanta za a yi ta za a yi ta to idan aka yi wannan haɗuwa Allah ya samu na da rabo abubuwa ne za su bijiro a haɗuwa Eh, akwai tambayoyi da Allah zai maka annabi ya ce daga cikin tambayoyin da za a yi idan shekara hamsin sittin arba'in talatin ko shekara nawa Allah ya baka daga cikin tambayoyin da zai maka zai tambaye ka me kai wannan shekarun suka kare la tazulu qadamam bi adam min inda rabbih yawm al-qiyamah hatta yus'ala an khamsi wa fi riwaya an arba'in an umrihi fima afnahu Allah zai ce ka bashi labarin rayuwarka mai kai ka karar da ita wannan shekara saba'in da ya baka zai ce ka mishi bayanin ni kai shekarun suka kare wa an shababihi fima abla samartakanka domin shi lokaci ne mafi tsada zai ce kai bayanin samartakan da me ka kare za a yi ta tambayoyi kana ba da amsa waɗannan tambayoyi ba kai ba har manzanni Allah zai musu Eh, saboda ka gane abu ne na gaske har manzanni za a tsaye da shi kowane manzo za a tsaye da shi fa wa rabbika lan falanas'alanna alladhina ursila ilayhi فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Allah ya ce falanas'alanna alladhina ursila ilayhi wa lanas'alanna al-mursalin a hajjin ban kwana na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi doguwar hutuba ma al'ummas yana daga cikin hudubar da ta tattaro fico na wannan al'ummar gaba ɗaya har tashin kiyama daga ƙarshen hudubar sai yake ce musu wa antum tus'aluna anni yawmal qiyama kama antum qa'ilun annabi yace za a tambaye ku ranar kiyama akai Allah zai ce ku yi mishi bayani akan manzon yaya halinsa yaya mu'amalarsa da ku kama antum qa'ilun annabi yace ku ga mun naji ne za ku ce ma Allah akai na za ku ce ma Allah akai na wani comment za ku yi akai na kalu suka ce nashhad annaka kad ballatta wa addaita wa nazata sai ya daga hamira Allah kan shi za mu ba da shaida a gaban Allah sako ka gaya mana duka ka mana nasiha ka yi kaza ka yi kaza suna wannan jawabin yana cewa Allah ka shaida ka ji sun faɗa cewa abin da ka ce na yi na yi za a tambaye ka akan waɗannan yara duka yaran kan nan za a kira ka tambaye ka wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati ya tambaye ka akan su wani yaro ne daga cikin yaran ka Allah ya sauke kishin su kai Allah zai tambaye ka ya aka yi kishin su kai tunda lokacin da ya baka shi za su kare a hannunsa wataƙila wataƙila a ɗaki aka haife shi bai san sunansa ba ko kuka same shi duk abin da ke tattare da shi ba abin da ya sani duk abin da ya faru a hannunku ne Allah zai tambaye ka yayi sama idan ka yi iya abin da ka yi ta zama jarrabawa sai ka ba Allah bayani ka fita in ka yi sakaci a rike ka wannan haɗuwar babbar haɗuwa ce so abu ne da ya kamata abu ne da ya kamata a ce kana ankare da shi za a tambaye ka game da iyalan gidanka a kanka waɗanda suke ƙarƙashinka sana'arka ofis ɗinka yaya ka gudanar da shi da dukkan irin waɗannan ababa da za a tambaye ka jama'a idan an gama duk waɗannan tambayoyi sai a ce to ayi a zo a yi hisabi shine komai kuma a bashi matsayinsa kayi karatun alkur'ani dama akwai lissafinsa za a buga maka lissafi iya abin da kai na karatun alkur'ani dama hisabi ai lissafi shi yasa sayyidina umar yake cewa kuma kan ku hisabin nan kafin a zo abu ka buga yau kaga ka buga yau kaga idan cikin daren nan ta Allah ta kasance yaya ka buga da kanka za a yi hisabi akan kyawawan ayyukanka da munanan ayyukanka idan salloli ne a buga maka adadin sallolinka tallanka da nafilanka kowace nafila kuma a gaya maka abin da ake bayarwa a kanta a haɗa maka lissafinka idan munanan ayyuka ne a buga maka lissafi idan an gama sai a dawo kisasi shine farke rigimar da take tsakanin bayi yanzu ga ayyukan alkhairin mutum an tanadar mishi ga ayyukan sharrinsa an tanadar mishi ba abin da ya rage da ya yi a rayuwar duniya wadda ba a biya ba na alkhairi ne ko na sharri ne to sai a zo farke kuma rigingimun da suke kan mutum waɗanda ka riƙe dukiyarsu waɗanda ka shiga cikin mutuncinsu waɗanda ka shiga cikin jininsu hakkokin da ya kamata ka bayar na ‘ya'ya ne na iyaye ne na makwabta ne na iyalai ne baka bayar ba duka a farke kai ma hakkin da wani ya danne naka a zo a biya ka. za a zo a yi au za a zo a yi a ba da takardu yana daga cikin haɗuwa mafi riba da mutum za a yi a wannan wajen to ya tsaya a wannan filin da tauhidi shi ne hakkin Allah idan mutum ya tsare hakkin Allah ya tsare hakkin Allah to abubuwa da yawa Allah kan yi afuwa a kansu shi Allah mafi girman abin da yake so ya ga kana mishi kallon shi Allah ne iya kuma abin da zai nuna mishi ka yarda shi Allah ne ga shi kadai kake bauta baya haƙuri baya haƙuri baya haƙuri akan tarayya baya haƙuri akan fir ya ki yafi ma wanda ya mai tarayya ya mutu akai fir ya ki yafi duk abin da mutum ya mutu a kai na laifi yana ƙarƙashin mashi zai iya tashi a gaban Allah Allah ya ce ya yafi amma ban da tarayya kai shirka ko ka kafirce mishi wannan babu afuwa idan mutum ya samu wannan matsayi na farko to ya sa kafa a cikin rabautuwa wajen haɗuwansa da Allah wa haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a malam babu abunda ba abunda za ka yi fir ku raba gari da ubangiji kaman ka mai tarayya innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Allah ya ce innahu man yushrik billahi yadda al'amarin yake shine duk wanda ya yi shirka ma Allah ya mutu a haka faqad harrama Allahu alayhi al-janna hakika Allah ya haramta mishi aljanna ba fa bai shiga aljanna ba haramun ne ya shiga aljanna yadda Allah ya haramta maka shan giya da zina haka ya haramta maka kansa sa mushriki a aljanna faqad harrama Allahu alayhi aljanna hakika Allah ya haramta mishi aljanna shi yasa da yawan mutane sukan damu hankalinsu ya tashi idan ana magana akan tauhidi wato an ramma laifukan nan kashi biyu akwai laifin da in bawa ya yi ko bai tuba ba zai iya tashi a gaban Allah Allah ya fi akwai laifin da in bai tuba ba ba da a yafi ba yanzu rigimar ba a wannan gefen take ba a wannan gefen take laifuka ne guda biyu. wannan za a iya yafewa wannan yace ba zai yafe la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafara idan aka yi tarayya da shi bai yafewa idan aka yi tarayya da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya gada yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama to kaga laifin da shi ne laifin da Allah ba zai saurare ka Allah ba zai yaƙi laifin ba ba zai sa ka a aljanna ba wannan laifin shi ne mafi girman laifi da bawa ya kamata ya tsaya ya kare kansa yana daga cikin abin da za ka duba ka duba matsayin iyaye da yadda Allah ya ba su matsayi a cikin alkur'ani da sunna wani ya taɓa zuwa yaƙi zai tafi yaƙi domin daga kalmar Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye shi mahaifanka suna raye? Yace suna nan. Dukan su biyu ce. Ka bar su a daɗin rai yace na daidai yanayin su kamar yace ka koma ka je ka faranta musu. Yaƙi ne akan mahaifiyarsa da mahaifinsa Annabi yace mishi ka koma. Ka dubi yadda Allah ya kambama matsayin iyaye amma akan shirka yace ko su ne wajen jahadaka da ki shirka bi malin salaka bi ilmi ta fala ko kuma wala in ka san yadda a musulunci uwa da uba suke kuma Allah ya nuna wani abu yace kar ka bi su akai wallahi wannan abun ya kai matuka mahaifiyarka ta ce kai Allah ba wani ne yake zuga ka ba ubangijinka yace kar ka yi mahaifinka da mahaifiyarka su ce ka yi Allah ya ce kar ka yi ka kalli girman abu wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm idan suka nemi su tursa saka akan kai shirka da ni babu dalili akai Allah ta fara to kai kuma Allah ce karka musu da'a wato in ka san matsayin iyaye kawai iyaye kawai ita fa uwa annabi yace aljannan kama a kasan kafan ta yake to amma yau yace ka mata tawaye akan mene akan shirka kuma inda zaka gane abun ba barazana bane da gaske ne da gaske ne annabi nuhu alaihi salatu wassalam sun yi haka da ɗansa annabi ibrahim sun yi haka da babansa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hadisin imam al-bukhari yace yalqa ibrahim abahu azara yawmal qiyamah annabi ibrahim zai yi kicibis da babansa azara a filin alkiyama wa ala wacce azara qataratun wa kaba fiskar azara tayi baki tayi kura fa yaqulu lahu ibrahim annabi ibrahim sai ya ce mishi alam aqul lak la ta'sim yace ban ba na ga maka kar ka saba mini ba ai kun san kisa a suratu maryam ban ba na ce maka Allah ya ban ilimi ya mun wahayi kar ka saba mini ba kala abuhu baban su yace la asika yau sai ce mishi ibrahim yau ba zan saba maka annabi ibrahim sai ya rusu ya rabu ce ya ubangiji innaka wa'adtani Allah tukhzini yawmal qiyamah zai ce Allah kana mun ce ba za ka tozar tsani ba aradan alkiyama ba la ga balabari a cikin shirin shi araba karshe Allah sai ce shi inni haramtu aljannata ala alkafirin Allah zai ce shi Ibrahim kai hakuri kawai ba zai yi ba ba zai yi malam abinda annabi Ibrahim ya nema Allah ya ce ba zai yi ba karamin abu ne ya ce mishi na haramta aljanna maka ke tun da kawai abinda babanka yi kenan kawai ka haƙo idan ana wannan magana ka dinga nutsuwa idan ka tsallake wannan layin insha Allah za su zo da sauki in wannan layin ya same ka a kan mu in ka je in ka isa kan wannan layin wallahi ba ta bace yanzu suna nan dubun dubata waɗansu duk ƙungiyoyin tsafe-tsafe da sun shiga ne a kan duniyarsu. A yi harkar yanzu ba ka gani a social media, bokanci yanzu har platform ake bude mishi. Boka ne zai fito yana duba a layi ana shiga ana magana da shi. Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ɗansa ya dace ya yi juyin duniyan nan da nan har sakan na ƙarshe yana magana da kannan ruwa ne ya sha makanta tsakaninsa da nan ya halaka bayan ya halaka sha'anin ibada wala da nufin rabba ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين to yanzu an yi ruwan tufa da ruwan tufa ne ya kare Allah ya ce musamman ta kame ta kame ƙasa ya ce ta tsotse ruwanta ta tsotse yanzu shi kenan jirgin ruwa ya tsaya ya tsaya fasinjoji duka an sauka wana da nuhun rabba annabi nuhu sai ya roƙi ubangijinsa rabbi ya ce ya ubangiji innabni min ahli yace ɗana na cikin iyalai wa inna wa'adaka alhaq Allah kuma alkawarin ka gaskiya ne domin shi ya ce mishi ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahad yace ka dauki dukkan jinsi biyu biyu da iyalanka sai ce rabbi ya ubangiji innabni min ahli ɗana din nan yana cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaq Allah kai kuma alkawarin ka gaskiya ne ba bin kafa ba kenan wa anta ahkamul hakimin ai wa anta a'dalul adilin yace Allah kai ne mafi adalcin masu adalci kala ya nuhu sai ce mishi ya nuhu innahu laysa min ahlik yace mun fidda shi a family baya ciki baya ciki innahu amalun ghairu salih ai amila amalan ghairu salih yace ni nuhu yace mishi nuhu danka yayi ne mun ai abinda mutanen garin suka yi na kashe su shi danka innahu amalun ghairu salih shi ma mummunan aiki yayi me bambancin sa da mutanen gari Allah sai ce mishi fala tasal ma laysa laka bihi ilm yace karka sake mun tambaya akan abin da ba ka da ilimi a kai shi fa annabi nuhu da aka zo lancin manzanci shine manzon farko wato ka dinga kallon kimar su da irin martanin da Allah ke yace mishi fala tasal ma laysa laka bihi ilm karka sake mun tambaya akan abin da baka san kansa inni a izuka shekaransa 950 yana wa'azi Allah ki to bari in maka wa'azi wannan fa duka akan akan akan ya nemi wata alfarma ne maka dan kuma ya mama Allah wannan laifin da yanzu muke magana inni a izuka an takuna min al-jahilin yace ina maka wa'azi kar ka samu kanka a cikin jahilin waɗanda ku eh kala rabbi yace ya ubangiji inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi yace Allah ina neman tsayi abun ka ka tsare ni kar ma ka sake ban dama in maka irin wannan tambaya haka yaron ya tafi ya tafi ce babansa annabi ne ya tafi to ka gane duk lokacin da aka zo za a ma karatu akan kadaitakar Allah yadda za ka tsare haƙoƙinsa wallahi ba abin da za a maka a addini mafi tsada kamar haka ba abin da za a karanta maka mafi tsada akan haka ba abin da za a karanta maka mafi tsada kamar haka annabi ya kai matuƙa wajen bayanin matsayin tauhidi yace wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi akan Allah bawa bayi da wani haƙƙi da ya cancanta akan Allah duk inda kaga an ce haƙƙin bawa ne to sai dai Allah ya ba da haƙƙin makansa amma ba wai don kai ne ka cancanci haƙƙi a kansa ba Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a Allah yace haƙƙin bayi ne a kai ba zan yi azaba ba wanda bai shirka amin saboda ka dukkan nau'in ibada duk wani nau'in ibada duk wani nau'in ibada duk wani nau'in ibada hakkin Allah ne shi kadai karka juyar da shi ga wani Allah tawakkalinka ibada ce tsoronka fatanka tsammaninka neman taimakonka duka ibada ne ana juyar da su ne ga Allah shi shekaran jiya muke bayani a wajen darasi kowane nau'i na ibada da juyar da shi shirka ne ga Allah abin da yake haƙƙi ne na Allah shi kaɗai akwai abubuwa da Allah ya bawa bayi a tsakaninsu wannan dama ce a tsakaninsu idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah abinda haƙƙi ne na Allah shi kaɗai amma abinda wani ke da haƙƙi in ce aron baban aron motanka ko taimake ni da aron motanka in je in ɗauko iyalaina a waje kaza shi ma na roƙi wani Allah na yi shirka duk lokacin da ka ji an ce abin da ake roƙon Allah ko neman ɗauki ko agaji a gun Allah wani zai cato ake makana kiran ‘yan sanda addu'ai ba na ake magana jama'a mun fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa ran da aka yi launcin na manzancinsa Allah ya ce shi wa anzir ashiratakal aqabin ka fara ka gargadi dangin ka mafiya kusanci family family yazo yake kira ya bani abdi manaf ya kira wannan gidan ya kira wannan family ya kira babban sawani ya kira babban sa safiya ya kira wani har yazo kan nana fatima radiyallahu anha yace ya fatima binta muhammadin alaihi salatu wasu yace salini min mali ma shi'ti fa inni la ugni anki min allah shay'a wannan jumlar ta fitar da duka abubuwan yace mata salini min mali ma shi'ti tambaye ni a dukiya na duk abin da kike so na baki ashe in mutum ya mallaki abin ba a hana a tambaye shi ba tunda shi da kansa yace tambaye ni da yazo abin da ba na shi ba sai yace la ubni anta minal lahi shay'a yace ba zan iya wani kalma wuta wuta aljanna yace wannan sai kun yi imani kun yi aiki shi yasa dan annabi Nuhu da bai yi ba ya tafi wuta baban annabi Ibrahim da bai yi ba ya tafi wuta matar annabi Nuhu da annabi Lut da basu yi ba suka tafi wuta amma dukiya ko wani abu yace a tambaye ni to ashe in an ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fasta'in billah ai ka fahimci abinda ake nufi abinda roƙon hurumin Allah ne shi kadai to duk wata ibada da za a baka misali Ubangiji ya keɓanta da kayansa to hakkinsa ne shi kaɗansa. Jama'a mun fahimta? Allah ya muku albarka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta